أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا جمعة شاشدة قوة جماد الآخر وتنشدة هجرة تمنزن إيرا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 29 ga watan daya miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 kamar yadda muka sani dukan juma'a ta ƙarshen wata muna gabatar da karatu a wannan unguwa ko karce a nan cikin ya mai mai suna terminus a masallacin juma'a mun gabatar da karatuttuka da dama kuma yau ma da izinin Allah za mu gabatar da karatu wanda ya shafi al'izazul qur'ani ina ga wanda shine karatu na biyar ko kan al'izazul qur'ani to kamar yadda muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya to mawdu'in mu na yau na al-i'jazul qur'ani ne fi ulumin ard sannan kuma wa fi ulumin biha mu'jizozin da alkur'ani ya bayyana waɗanda suke da alaƙa da ƙasa wadda muke samanta da kuma waɗanda suke da alaƙa da teku-teku da ruwan da suke saman doron ƙasa ko mu ce waɗanda shafi ruwa da yawan suke ƙasa to waɗanda su ne dai insha Allah nake son mu yi bayani kansu kamar yadda na saba kuma nake maimaitawa shi wanga maudu'i na izazul qur'ani maudu'i ne wanda ba a iya shiga ciki kai tsaye saboda min saboda akwai wasu ka'idodi sai mutum ya gane su tana yiwa wani ya zo karatu na farko ya zo na biyu wani kuma tana yiwa bai zo ba sai furla premier four kenan in an shiga cikin bayani kai tsaye bai ganewa shi yasa nake maimaitawa saboda tana yiwa misali wanda ma za a tura ba karatu yanzu muna cikin duniya ta zan gari guda kenan dole ne wani tana yawa karatu guda ne zai samu shi yasa nake kawo waɗannan ka'idodin kafin da shiga cikin bayani Allah ya taimake mu abu na farko shine mi ake nufi da mu'jiza abu na biyu mi ake nufi da mu'jiza ta alqur'ani da ta sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na uku miye sharuɗan tabbatar da wannan wato mu'jiza na hudu ne ne fa'idar ijazul qur'ani was sunna a da'awa wadda wadda muke akan ta kamar yadda Sheikh al-Imam al-Fija ya bada misalai su ne zan basuwa a gurguje sai mu shiga cikin karatun mu gadan gadan abu na farko mu'jiza kalima ta mu'jiza da ake kira miracle a cikin larabci ta samo asali ne daga ajaza ya'jizu in an ce ajaza shine ya kasa shi yasa ake kiran tsoho ajuz wanda ya kasa jam'in shi al'aja'iz da namiji da mace duka ajuzu ake cewa ba a cewa ajuzatun a cikin larabci mafi fusaha a cikin alqur'ani a cikin suratu hud Allah ya faɗa qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha tace a alidu mata annabi rahim zan haihu wa ana ajuzun ni ina tsohuwa kaga baka ce wa ana ajuzatun ba duk da yake malaman majma' al-lugha al-qahira sun ce ya halatta a sa ta'un saboda ga waɗanda ba su zurfi cikin ilimin larabci ba don bambanta kenan ita ko mu'jiza kenan ismul fa'il ne na fi'ili rubai domin ajaza ya ajizu ismul fa'il al'ajiz an gane ko ya kasa amma a ajaza sai a ƙara alhamza don saboda a nuna an gajiyar in nice ajaza ya kasa in nice ajazahu ya gajiyar da shi a'jaza yu'jizu i'jazan shine gajiyarwa to sai mu ce mu'jiza kenan ayatun mu'jiza wato abinda yake gajiyarwa su kuma mutane sun zama to mu'jaz waɗanda an ka gajiyar da su ko halittu gaba ɗaya don alkur'ani ya ga ya rinjaye dukkan halittu shine ake kira miracle to in an ka ce mu'jiza ana nufin wato amrun khariqun lil 'ada maqrunun bit tahaddi salimun min al mu'arada abinda ake cewa miracle mu'jiza shine amrun wani al'amari ne khariqun lil 'ada ya saba ma al'ada wanda Allah ya aza duniya bisa gare ta misali dan adam ya ci abinci sai an ka samu mutumin da yayi wata guda ko shekara guda bai ci abinci ba wannan abin ya saba ma al'ada ko bai saba ma al'ada ba to shine wato khariqun lil 'ada maqrunun bit tahaddi sannan kuma yana tare yana tare da attahaddi in an ce attahaddi shi ne abin suke kira dc ldc challenge abinda ya wato sha gaban mutum an ce in ba ku yarda ba da cewa daga wajen Allah shike to ku yi kokari ku kawo irin shi sannan kuma salimun min al-mu'arada an yi an yi a warware wannan abin amma an kasa akwai dc kuma har yanzu ba an kasa shi shi yasa alqur'ani yace fa in lam taf'alu walan taf'alu in ku kawo alqur'ani ba lam taf'alu can baya buke ba walan taf'alu har duniya ta tashi babu wanda yake kawo alqur'ani ko ya kawo qur'ani ko aya goma mun yi bayanin wannan ko aya ɗaya ma bal ma imam al-qadi iyad fi ash-shafa dan malikiya yana da sharhi na muslim ya ce abin nan ko ma aya guda ba za su iya kawo ba bal ma ko kalima guda Allah ya faɗa ba ta zama ɗaya da kalim da ɗan adam domin mi domin abin da ta kumsa na ilimin Allah ɗan adam ilimin shi takaitacce na abin da ya faɗi wannan kalima okay abu na gaba sai kuma menene ake nufi da mu'jiza ta alqur'ani da ta kuma sunna shine malamai suke cewa wato ikhbarul qur'anul karim aw sunnah nabawiyyah mutahhara as-sahihah عن حقيقة علمية أثبتها العلم التجريبي وثبت عدم إمكانية إدراك إدراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مما يظهر صدقه فيما أخبر به عن ربه سبحانه وتعالى أبند أكيد كما مؤجزة القرآن والسنة إخبار القرآن الكريم alƙur'ani ya ba da labarin wani abu awi sunnan awi sunnatin nabawiyyal mutahhara ko kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahiha ingantatta almutahhara tsarkakatta ce ta ba da wani labari bi haqiqatin ilmiya wato ta ba da labarin wani abu wanda yake na scientific ne ilimin bincike ya ba da shi haƙiƙa ne wanda abin ne bai canjewa bai canje an gane ko sannan kuma wa sabata adamu imkaniyati idrakiha kuma wannan abin da qur'ani ya bada labari ba a iya gano shi bil wasa'il bashariyya da hanyoyi na dan adam fi zaman da rasuli sallallahu alaihi wasallam zamanin manzo ya zama to ido bai iya sanin wannan abu ma'ana dan adam kun ga yanzu a can zamanin manzo a shirka abu ya fito mutane suna gane shi kina wannan ba mu'jiza bane amma a ba da labarin abinda sai an yi reshar shi da na'urori a yanzu za a gano shi to shi a al'ijar zuwa ilmi ina fatan kun fahimci to mimma yuzhiru sidqahu abinda zai nuna gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbar an rabbih game da abinda ya bada labari an rabbih game da Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya karkaka abu na gaba sai ka'idodi da sharuɗa ba wai haka ne kawai ake cewa ba abu miracle ne ina hujja ina dalili akwai sharuɗa guda hudu na farko subutun nas nassin da za a yi magana kan shi ya zama to ya tabbata shi ne muka gaya muku cewa in qur'ani ne qira'o'i guda goma su ne suka inganta qira'a ta imamu nafi' waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu warsh da imamu wato qalu qira'a ta biyu ita ce qira'a ta ibnu kathir waɗanda suka yi riwaya daga gare shi imamu bazzi da imamu kumbul riwaya ta uku riwaya ta abu amr ibn al-ala waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu duri da imamu susi riwaya ta hudu ita ce riwaya ta ibn amir waɗanda suka yi riwaya gare shi hisham da abdullahi ibn zakwan riwaya ta biyar riwaya ta asim waɗanda suka yi riwaya gare shi hafs da kuma shu'ba riwaya ta shidda ita ce riwaya ta hamza waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu khalaf da imamu khallal riwaya ta bakwai riwaya ta imamu kisafi wanda suka yi riwaya gare shi abul harithun riba da imamu duri kenan imamu duri wato ya yi riwaya ga abu amur kuma ya yi riwaya ga imam al-kisafi kira'a ta bakwai ta takwas an gane ko kira'a ta abu ja'far waɗanda suka yi riwaya gare shi ibnu wardan da ibnu jamman kira'a ta tara da kira'a ta imamu yaqub waɗanda suka yi riwaya gare shi rawh da ruwais kira'a ta goma ita ce kira'a ta khalaf wanda ake kira khalaf al-ashir wanda suka yi riwaya gare shi ishaq da idris in ba waɗannan kira'o'in bane to ba alqur'ani bane mun faɗi ibn al-jazzi kuma ya kawo sharuɗan kira'a guda uku ya zama to ana iya i'rabin ta ta dace da wata fuska ta larabci an gane ko abin nan na biyu ya kasance ta dace da rubutun Uthman sayyidina Uthman ba ta iya saba mishi ta kowace fuska sannan kuma ya zamanto sanadinta ya inganta wasu malamai suka ce kuma ya zamanto mutawatir ma ba wai kawai ingancin shi ba sai hadisi shi kuma hadisi ana buƙatar ingancin shi yarwihi azlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi hadisi wanda ya inganta kamar yadda imamul baiquni ya faɗa a cikin baiquniya littafinsa awwalu as-sahih na farko sahih ingantacce wa huwa mattasal isnaduhu sanadin sa ya inganta sanadin sa duk waɗanda aka yi riwaya mutane ne masu gaskiya ba makaryata ba ba a samu makarci da su ba awwalu has sahihu huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda bai zama to shaz ba ya saba ba sauran hadisai aw yu'al ko ku bai rota illa uyuwa yana yiwa hadisin waɗanda suka rubuta shi sun inganta amma ya saba hadisai masu yawa to ya zama to shaz kenan yarwihi wanda zai yi riwaya shi adlun mutum ne adili wato ya kamata ce adilu sai ya kawo adlun masdar dan mubalagha ko zu adl an gane ko dabitun mai kiyayewa kiyayewa ko ta rubutu ko ta cewa an mislihi ya ruwaito shi zuwa ga irin shi daga adili zuwa adili zuwa adili zuwa adili mu'tamadun wanda an yarda an dogara fi dhabtihi da wato ko an yadda da kiyaye wa shi ko ta harda cewa ko kuma ta rubutu ko ya hada guda biyu mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi kenan hadisin da ya inganta mutawatiri ko na lafazi ko na ma'ana ko hadisi sahihi ko sahihun li zatihi ko ko sahihun li ghairihi saboda wani hadisi da an hada abin nan nashi ko kuma akwai hasanun li zatihi wanda shi waɗanda suka yi riwaya ba su kai waɗancan adalci ba ko shahara cikin malaman hadisi amma dukkan su sun inganta ko da hanya guda su za a yi aiki da shi sai kuma hasanun li ghairihi da'ifi ne amma in an hada hanyoyinsa yana iya zaman towa ingantacce ba wai dukkan wanda suka roto shi ba ko ina akwai makaryata da majahi wannan ko su ya kai hanya dubu ba za a yi da shi ba kenan nafsi ya inganta ko alqur'ani ko sunna nayi bayanin wannan na biyu shine ya zamanto wannan abin da aka yi research scientific kan shi sai in real scientific abu ne wanda reality ne ba wai hakan gaba abu ne wanda masana suna tunanin theory ce yana yiwa ta samu canji a'a an tabbatar da bai da canji abu na uku subutu dilala signification ta tabbata lalle tabbas haka alkur'ani yake nufi sharadi na hudu ya zama to tahqiqul mutabaqa akwai alaƙa tsakanin ma'anar da ƙur'ani ko hadisi ya basuwa da kuma alaƙa wannan abin da rishar scientific sun kai asumekin shi sun ka tabbatar da shi fa'idodin da aka cikin wannan abin fa'ida ta farko shine da'awa ta duniya ta yanzu kafirai da musayar da alƙur'ani ba sai a gaya musu irin abin da ya faɗa gashi bibil ta faɗo wani abu kuskure ne amma ga ƙur'ani ya tabbatar da shi kuma inda ƙur'anin nan ya sauka cikin ƙasashen larabawa ne inda babu ilimi wannan lokaci wanda ya zo da shi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba bai yi yawon duniya ba bai da kaya na teknoloji ya kai shekara dubu ɗaya da ɗari hudu na abu da barin duniya to ya aka yi iya aka yi abin nan kinan kun ga in muka dubi hijira shekara 1442 sai mu ƙara shekara goma ko ba haka ba waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Madina yar rasu kenan ya mutu hijira tana da shekara 1452 dan saboda mu tabbatar da lissafin da kyau mu wuce wannan sannan abu na gaba domin kun ga yanzu kamar irin su Maurice Bekai dan kasar France ka shiga cikin internet za ka gani yayi littattafai na bayyana inda Qur'ani duk abin da ya faɗa gaskiya ne amma cikin at-Taura da Injila an samu kuskure wanda can da in wani babban masani ya yi wani littafi in ya saba ma igris sai sa a kone shi ko a kashi gidan kasu ko a kashe shi alhalifa musulunci ya gina university university a europe shekara 870 spain musulmi sun yi developing ilimi yau turai cikin ilimin musulmi na take ci na fatan kuna fahimtar wannan to abu na biyu kuma zai tabbatar da gaskiya alkur'ani mu musulmi mu san cewa alkur'ani gaskiya ne duniya qur'ani ya kalubalance ta abu na uku kuma shine zai kara tabbatar muna shine malam ya faɗa ether for a fear ka ji ƙarfi kuma ka yi imani cewa lalle qur'ani da kana alfahari da shi magana Allah subhanahu wataala ce Allah kuma ya faɗi wannan Allah subhanahu wataala ce wa qala allazina kafaru لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتله ترتيلا شنا daga cikin dalilin da yasa aka saukar da alqur'ani linusabbita bihi fu'adak dan mu tabbatar da zuciyarka in ko an tabbatar da zuciyar mu mu ma za a tabbatar da kasan mu qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu imma baka rada wanga mutu ga ayar qur'ani cikin suratul nahl dan ya tabbatar da masu imani Allah ya tabbatar da mu duniya da lahira to yanzu sai mu shiga cikin karatu muka ce Qur'ani yayi bayani akan ulumul bihar da kuma ulumul ard za mu fara da ulumul ard abin da ya shafi kasa za mu dauki mas'ala guda uku abin da ya shafi ulumul bihar kuma za mu dauki kilan mas'ala guda uku in lokaci ya ba mu gaba na farko shine cewa alqur'ani ya ba da bayanin duwatsu da suke bisa doron kasa da larabci ana kiran duki aljabal dutsi jam'insa aljibal duwatsu sai dai malamai suke cewa wata hikima ta alkur'ani duk inda ya kawo sunan dutsi to bai kama shi sifa sifa ta rawasiya kuma duk inda ya kawo rawasiya to bai kawo aljibal وجعلنا في الأرض وجعلنا في رواسي أن تميد بهم كاغا رواسي أي الجبال الرواسي أما إن كاو الجبال بكا رواسي إن كاو رواسي بكاو جبال تو منين الحكمة saboda rawasi shine abin da ya tabbata cikin ƙasa aljibalu jabal to in ya kawo shi can ya baka sunan shi nan ko ya baka aikin shi wannan shine abu da farko da kamata mu fahimta to idan muka dubi alkur'ani sai Allah ya siffanta duki da cewa turke ne turaku ne na ƙasa kuma cikin ammanan kusa-kusa amma ya ta sa'alun anin naba il'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada shin ba mu sanya ba kenan tabbas tambaya ce ta tabbata suwa mun sanya aljibal duwatsu auta da su zaman to turke turke na kasa tura kuri za su rike to a nan waɗansu suna rubuto wani hadisi na anas radiyallahu anhum yana cikin sunan tirmidhi cewa lamma khalaqa Allahu al-ard lokacin da Allah halicci kasa ja'alat tamidu tana makarkata ta fara makarkata malaman zauri sun ce ta hadu tana makarkata kidan ma'ana ta fara fa khalaqa Allahu al-jibal sai Allah ya halitti duwatsu fastaqarrat sai ta tabbata to fa'ad wa to fa'ad fa'ada alaiha fa'adaha alaiha sai ya mayar da ita wato khalaqa Allahu al-jibala fa'ada 'alayha kidan fa'adaha 'alayha yamma da duwatsu cikin kasa kenan yanu daga cikin kasa suka fito fastaqarrat tabbata fa'ajibat al-mala'ika sai mala'iku suka yi mamaki wannan hadisi bai inganta ba amma dama Allah ya ce ya sanya duwatsu ne waje Allah fil ardi rawasiya an tami da bihim mun sanya cikin ƙasa ai aljibalun rawasiya tunda akwai aljibal an tami da bihim ai Allah tami da bihim da kanta makarkata amma cewa an halicce ta ba tare da wasu ba daga baya aka halicce su wanda yana buƙatar dalili bal ma ya zo cikin hadisin sai mala'iku suka yi mamaki sai suka tambayi Allah shin cikin halittunka akwai abin da ya fi dutse ƙarfi sai suka ce na sai suka tambayi Allah akwai abin da ya fi dutse ƙarfi sai ce eh shi ne wato alhadid ƙarfi to wanda yana daga cikin abin da ba malamai suka nuna ba hadisin kuma bayan sanadin shi bai inganta ba mutanen shi bai inganta ba domin cewa dutse da dutse da ƙarfe wani ne ko wani ƙarfi ƙarfi ya fi ƙarfi ko saboda da ƙarfi ne ake buga dutse ya fashe ko ba haka ba haka ne kowa ka to kaka kun yi dadauka magana kai baka yadda ba to babu da ka daga cikin kasa kai wannan ba hujja bace dan ka kana iya aiwo shi kuma shi ka kashi yanzu iyan mu yanzu ga sunan masu altar waɗanda ganin suka suna isa in sun kaci karhi sun ka abin da zai ga mutum na ta haka da yazo ba shi na isa duk gudu so ba hujja ba a hakikani jama'a dutse ya fi karfi karfi amma kuma yi dosa kalin kurcin a cikin wutar jahannama Allah bai ce zai kai karfe ba don matsayin ya zamanto makamashi sai dai zamanto abin azaba domin ya ce wani hun makami'u min hadith akwai kulake waɗanda za a yi bayan wuta na karfi amma makamashin wuta dutse ne fa'in lam taf'alu walan taf'alu fattakun naran lati wa kudu hannasu wal hijaba yanzu idan ka ɗauki bari ba ku misali idan ka ɗauki ƙarfe kasa cikin wuta biyu kai ya femi bayan baki in ya sha in ya sha wuta kwarai in ya yi ja kwarai zai yi narkewa zai yi ya an kasa dutse cikin wuta yana narkewa shi yasa kuke ganin ba karaman wuta ta ga iya taba dutse ba sai volcan wuta wadda degree kinta yayi yawa kwarai ita kadai ce bai taba dutse kuma babu wuta da ta kai gare ta zahi daike na biyu in Allah bai sifanta abu yayi ƙarfi Allah bai kamanta shi da da abin nan da ƙarfi yace summa qasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara yace law anzalna hazal qur'ana ala jabal bai ce ala hadidin ba da an saukar da alqur'ani akan dutse da an nuna ba karfin dutse ina fatan kuna fahimta ta dake to wannan yake nuna dutse yana gaban mu yana gaban karfi shi yasa shauki da yazo ya siffanta zuciya da hadisi yake cewa walau khuliqat qulubun min hadidin lama hamalat kama hamalar azaba da an halitta zukata daga wato karfe da basu koki azabar da irin zuciya suke dauka ba sai zaman to tashbihin shi bai kai na alqur'ani ba kun fahimci wannan ko to almuhimu da wannan hadisi kun ga ko nan ya saba ma wato abin nan abin da alqur'ani ya ishara zuwa gare shi kuma sanadin shi malaman hadisi suka ce bai inganta ba shikenan to yanzu mun ji zuwa su Allah ya halice su kuma ya faɗi cewa turaku ne shi ko ya an ce abu kaman matsayin girki abu yake yi ma'ana yana da zurfi cikin ƙasa wannan ya nuna ashe duwatsu abin da ke cikin ƙasa ya fi abin da ke waje ilimi ya tabbatar da wannan yanki shi yasa ce wal jibala autada to yanzu sai ga wani abu Allah ya ce ya rike ƙasa an tami da bihim dan katta girgiza so ita ƙasar can ƙasan ƙasan ƙasa gaba ɗaya tun yanzu ba ta girgiza wa ke riƙe da ita Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu da suka yi bincike sai suka gano akwai abin da ake kira qanunut tajazub tsakanin waɗannan abubuwan da rana da wata da sauran tauraru suna da wani sinadari da Allah ya sa tsakankanin su suna riƙe da juna ba shi yiwuwa ne su faɗi Allah ke riƙe da su amma ya sanya wannan ka'ida ta zama to sababi sai ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi yake riƙe da samai da kasai an tazula bi ma'ana Allah tazula ranka su gushi da ba Allah ke riƙe da kasa ba to can kasan kasan kasan kasan ya abu wa ke riƙe da ita mi asal da ita shi yasa Allah bai bacci kuma bai gajiya shi yasa Allah ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi bai kama Allah balle kwana portable gashi dan karamin abu ne salula tana ga hannunka in kwana ya kama ka ina ka kai subul to ina ga sabai da kace tashi hankali shi yasa malamai suke cewa su sammai ko sai an ka ce Allah wato Allahu alladhi khalaqa as-samawati bighairi amalin tarawnaha tunda yace yana rike da su sai malamai suka ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati Allah shi halitta sammai bighairi amalin ba tare da amad ba shine gimshiki tarawnaha wanda kuke gani shin babu ba gimshikin kwata-kwata ne su haka Allah ya rike su koko a'a akwai gimshikan da Allah ya sa a babu ne ba mu gare su magana bi ta malamai mun fahimci wannan ko to sai mas'ala ta gaba shi ne cewa game da duwatsu akwai wani babban savan na ƙasa almani ya nuna duwatsu suna gudu suna tafiya to waɗansu su gane alkur'ani ba sai suka ce ai alkur'ani ya nuna wannan shi ko alkur'ani bai tabbatar da wannan ba sai suka yi amfani da aya da ta cikin suratun namli وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ذاك الجبال duwatsu. jami'atan kamar da suke amma wa hiya tamurru marra sahab suna tafiya ne kamar tamkar tafiyar wato as-sahabu jirgiji sai suka ce wannan shi ne abin da ake nufi a wannan ba haka ake nufi ba duwa su tabbaci suke mi ke nuna haka nan ana magana kiyama ne domin ya ce wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha Allah wa kullun atawhu dakhirin wa tara al-jibal kaga ya ce za a yi bukatun kafu sannan kuma watar al-jibal za ka ga duwatsu wannan rana suna tafiya shi yasa ba ka karran maka da suka tashi mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'annuti sai suka ce wai duwatsun da akwai maka kun san maka wuri ne mai duwatsu wai kiyama ka kana ra'ayi da su sai Allah ya ce ma annabi ka ba su amsa wa yas'alunaka anil jibal fa qul yansifuha rabbi nasfa kace Allah zai nike su nikewa kasa ta koma daidai tattafa yadharuha qa'an saftafa Allah zai bar kasa fili fallau la tara fiha iwajan wala amta baka ganin karkata baka ganin ciki ko ƙwazazzab an gane wannan da kyau ko kuma sai mun yi hattara wasu na fassara ayoyin alkur'ani da wannan cewa turawa sun je sama sai su kawo wata aya da ke cikin wato abin da suratul rahman su ce Allah ya ce ya ma'ashar aljinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqdari samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan sai su ce Allah zai ce wato ya ma'ashar jinni wal insi ya ku taron mutane da aljannu in istata'tum in kuna da iko an tanfudu min aqdari samawati wal ardi ku je can cikin sama kenan wannan kinu a je cikin wata wal ardi da qabarnin kasa fanfudu ku je la tanfudu illa bi sultan ba ku ish tafiya cikin sararin samaniya ko ku kushe can cikin karkashin kasa illa bi sultan sun ka ce sai da ilimi shi ma wannan kuskure ne domin na ana zancen alkiyama ne ayoyin da suka zo can gaba da na bayan duka suna bayanin kiyama ce na fata hukunci domin daga ya kawo wannan take fa'idan shaqqatis sama'u fa kana tuwaratan katiha fa yawma idhil la yus'alu an dhanbi shay'in wala jan kiran tafsiri ilmi da sultana anan kuskure mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu mun samu duwatsu mun samu yadda alqur'ani ya sifanta su ina fata hukunci kenan ilimi da ya zo balma turawa har yanzu mafi yawancin binciken su saman duwatsu ne su cika yawan binciken abin da shafi karkashin duwatsu in ka diba ta mausu'a al-britaniya sai sun ka ce kutlatun min al-ardi tabruzu ala ma yushitu biha wani nau'i ne na kasa kutla ya an ce dunkuli ko wato kundu na kasa wanda yake na saman ta encyclopedia ta Birtaniya babba ce ta duniya da kuma encyclopedia ta turawa da akwai kuma mawsu'atu da'iratul ma'arif ta lughal arabiyya dalibi ilimi ya rinka da cikin waɗannan mawsu'at ne rinka samun fahimtar abubuwa da kyau sai suka da san sama su san kasa ba alhali alqur'ani shekara dubu ɗaya da wani abu har ya san kasa okay to sai mu wuce wannan abu na gaba shine zancen duwatsu da yadda alkur'ani ya bayyana su da aikinsu kuma shine yanzu abin da ilimi ya tabbatar babu wani bambanci shaklan wa wazifatan yadda qur'ani ya faɗi sifar su haka ne yadda ya faɗi aikin su haka ne mas'ala ta gaba game da ƙasa sai kuma wata mas'ala da ke cikin suratul rum Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul rum ya ba da labarin ƙasa yake cewa بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم أن الآخرة هم غافلون أنن تكين إعداد القرآن ددما أقول نفرقه بيتي ألف لامين sai malamai suka ce waɗannan haruffa suna nuna ijazi na alƙur'ani domin mafi yawancin inda ƙur'ani ya kawo su sura hudu ne kawai bai kawo su ma'ana sura hudu ne kawai ƙur'ani ya kawo haruffa amma bai kawo ambaton alƙur'ani ba ina fata kura fahimta na farko suratu maryam ka haya ayin sad zikru rahmatir rabbika abdahu zakariya نبي سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يشركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبو نجبة نون والقلم وما يسطرون ina fata an fahimce to waɗanda surorin su Qur'ani bai Al-Qur'ani bai ka ambato Al-Qur'ani kai tsaye ba ina fata ana fahimta ta amma waɗannan surorin guda huɗu in ka cire su to duk inda ka ji an kawo waɗannan haruffa to sai a nuna alkur'ani mu'jiza ne ga haruffan da an ka haɗa alkur'ani da su to ku kawo irin su alif lam mim baqara zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin suratu ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala siratal mustaqim سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين سورة إبراهيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سورة الرعد ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون حاميم والكتاب المبين حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم حاميم تنزيل وفي كتاب من الله العزيز الحكيم yasin walƙur'anin hakim sa'ad walƙur'anin zikir gashi nan dai amma surori guda hudu sai alƙur'ani ya cire su bai kawo ba to shi ne malamai suka cewa waɗannan surorin an ambaci alƙur'ani ko ba a fakaice ba wato kamar nun wal qalami wa ma yasru suka ce wal qalami ana rantsuwa da alƙalami shi kuma alƙur'ani za a rubuta shi ko kuma can ƙarshen surat an ambaci alƙur'ani waɗannan surorin guda hudu sai malamai suka ce a'a ai ambaci alƙur'ani ma ƙarshen su domin ita nun an faɗa wa ma huwa illa zikrun lil alamin suratu maryam an gane ko fa inna ma yasallahu bi salika litubashshira bihi al muttaqin wa tunzira bihi qauman ludda suratu ankabut wa qalu la nuzila alayhi ayatun min rabbih قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين كنا دي أكرشون سو أنفنا waɗansu kuma malamai suka ce a ita suratul rum ita ma an faɗa ta. an gane ko wal qad darabna lin nasi fi hadha al qur'ani min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatin la yaquluna alladhina kafaru in antum illa mubtilun wasu ka ce a'a a bar ma wannan su sun dauki cewa suratu maryam ta ba da labarin da ya wuce suratul rum za ta ba da labarin da zai zo gaba nun wal qalami kuma an ambata al qur'ani a cikin ta sai mutum shi ke duk sun haɗin kenan present da fase da kuma future ala ayyati hal wannan na dan dauko buku shine kadan sai mu ta gulubatir rum Allah ya ce an jirin jayi rumawa rumawa masu bauta ba wato abin nan masu addinin kiristanci amma ba rumawa dan gaba na ƙasa Itali rumawa na gabacin duniya su ake zance a nan sai Allah ce to fi adnal ardi adnal ard wasu fasara shi da ƙasa mafi kusa da ƙasar sha wasu kuma sun fasara shi da adnal ard wuri mafi zurfi a cikin ƙasa a wannan lokaci babu wanda zai iya bincike ya gano yanzu ana binciken ƙasa saboda suna da satellite satellite wanda ke juya duniya waɗanda a iri ma suna juya duniya su biyu sai aka gano wuri mafi zurfi a cikin ƙasa don lemon da an ci yana wurin da ƙur'ani ya ba da labari an yaƙi da rubawa da farisawa sannan zurfin shi kasan 2 metr metr 402 a cikin ƙasa ya an kai an ka ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba ta zuwa wani wuri sannan kuma wani ƙarin miracle sai Qur'ani ya ce fi bid'i sinin ghulibatir rum an rinjayen su wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun bayan rinjayar da an kai musu su ma za su rinjaya sai Qur'ani ya ce fi bid'i sinin cikin bid'a bid'a daga turwa zuwa jis shine bid'i sinin kenan Qur'ani ya faɗi wannan ba a cika shekara goma kuma sai da waɗancan suka yaƙa suka ci nasara kuma sai Qur'ani ya ƙara wani miracle yace wa yawma idhin yafrahu almu'minun wannan ranar da rubawa za su ci nasara kuma mu'minne su ma za su yi farin ciki kuma ran na an kai yakin bada wa yawma idhin yafrahu almu'minun bi nasrillahi yansuru man yasha'u huwa al-'azizur rahim sannan kuma Qur'ani yace wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'da walakinna akthara an-nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wani abu Allah ce mutane jahilai ne la ya'lamuna ba su da sani kaga yanci mutum bai da sani ai zahiri ko sai yace ya alamuna zahiran min alhayatid dunya amma sun san zahirin rayuwar duniya ashe turawa ilimin su da busu gane Allah ba su jahilai ne fa sun gane yadda Allah ya halicci abubuwa sun yi amfani da su amma sun manta su ce babu Allah kuga ko ai jahilci ba su suka halicci kasa ba ba su suka halicci sama ba ba su suka halicci karhe ba ba su suka halicci roba ba ba su suka halicci arzikin da ke cikin kasa ba amma Allah da ya ba su ilimin da sun ka gano waɗannan abubuwa har suka haɗa su suka yi mota suka yi jirgin sama suka yi ordinateur suka kalli halittun shi an ka kalli kwakwalwar ɗan adam an ka yi ordinateur an ka kalli tsuntsu an ka yi jirgin sama aka kalli wato doki da jaki aka yi mota amma a ƙarshe kuma sai aka ce babu Allah kaga kun ga ita hanci na fatan kuna fahimta to kaga nan qur'ani ya kawo mira kan dama ƴan uwa mu tafi gaba saboda lokacin namu bai da yawa ban sani ba mai kuma na iya kare mawdu'in namu sai mu je zuwa ga abu na uku a cikin suratul tariq sai Allah ya siffanta ƙasa da wani abu yace was-sama'i dhati ar-raj'a wal-ardi dhati as-sadr nan da yau masu karatun qur'ani sai was-sama'i dhati ar-raj'a wal-ardi dhati as-sadr wannan kuskure ne jimu sukuni gare ta was-sama'i zati ar-raj' jimu kai mata kalkala wal ardi zati sadr ba ta sada wannan kuskure kuma yawa gare shi kamar karatun Qur'ani dan an ce duk wanda sai ya karanta irin waɗannan gare dai irin su wal fajr wal fajr sai kuma ce wal fajr ya yi jimu fata kuskure ne jimu sukuni gare ta wal fajr wala yalin ashr wash-shaf'i wal watr ba ta wal watr والليل إذا يسر بعد والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بعد حجر حتى هذا والعصر سبيل وتبتيك والعصر يوم الصاد الفتحة والعصر إن الإنسان الذي خسر بعد خسر إلا الذين آمنوا وأمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تبتيك بالصبر الله أكبر to inda ba mu tsaya ba ku koyi karatun qur'ani da kyau ba mana zakuwa mu ce kaza kaza muna neman ilimi ne qur'ani ma da Allah mu tsaya mu koyi shi da kyau balle ma kyau scientific Allah ya kyauta to Allah ya siffanta kasa da cewa za ta raja sama was-sama'i za ta raja wato ar-raj'u shine dawowa wal ardi ita ko kasa za ta sadar ma'abuciya tsagewa can malamanmu na da saboda babu bincike irin na na'urori sai suka tsaya kan fassara abin da suke ganewa shi ne cewa sun ka ce asama'u sama zafin raji'i mai maidowa ma'ana ruwa in an ka samu evaporation sun ka je sama raji'u za su dawo wal ardu ita ko kasa za ta soda za ta tsage ruwa su shiga a yi noma cewa ta fito kuma wannan haka ne ƙur'ani ya tsoka wannan ma'ana shi yasa kuke ganin cewa sai bakin bayanin su tsaya ana nan ana nan sai bincike ya kawo yanzu an ka samu bincike sai aka gano bayan wannan ma'ana akwai wata da arraju da as-sad'u nan ba guda ake nufi ba a'a ba su yawa ne domin allil jinsi ta wannan wuri kamar da anka ce wal asr innal insana jinsi dan adam ake nufi ba mutum guda ba domin anka ce illal ladina amanu da mutum guda aka cewa ba a cewa illal ladina amanu shikenan sai turawa suka gano cewa akwai abin da ake kira al-ghilafu al-yabis al-yabis min al-ard ita kanta kasa in ka zo akwai lokacin da take tsatsagewa da kanta duk wanda ya san wurin da akwai laka ya san kasa tana tsagewa to wannan tsagar akwai lokacin da take wasu wurare manya manya kamar audiyatul khas manya manyan ruwahi kasa sai ta tsage da kanta na biyu duwatsun da ke saman kasa al-ghilaful al-ardi shi kanshi yana tsagewa abu na uku sai suka gano cewa in an ka tafi sama aka sa satellite in ta wato ɗauko hoton ƙasa za ta nuta tana da tsaga tsaga tsaga tsaga tsaga tsaga wadda tsaga can da ba a san da ita ba kenan duka sai zamanto alkur'ani ya yi bayanin wani to sai dai akwai wata tiwuri wadda ita ba ta tabbata ba za ku iske waɗansu suna yawan ƙoƙarin tabbatar da ita a cikin alƙur'ani shi ne cikin suratu wato abin da suratul anbiya theory ta big bang sai suna kafa hujja da wata aya to wannan malamai sun ce abin bai tabbata ba wannan theory kin amma alƙur'ani ya yi ishara zuwa waɗansu abubuwa da haka zan kawo ayar da fassarorin da malamai suka yi mata shi ne cewa Allah subhanahu wataala a cikin suratu al-anbiya yake cewa awalam yara alladhina kafaru أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم يرى الذين كفروا شن كافرين بس غنيبا na ana nufin gani ba da ido ba domin lokacin da Allah ya ci samai da kace babu wanda ya gani ma ashhatuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim amma ne su kalla da ilimin da Allah ya ba su annas kuma ba kafirai yake nufi ba su mu ne saboda sun yi imani abba ka zance su nan ba su kafirai ana kiran su zuwa ga imani mu ko za a kira mu kalla don mu ƙara imani a walam yara labi na kafaru annas samawa ta cewa sammai da kasai su kafirai musu gani ba wal arda da ƙasa kanata sun kasance sai ya ce ratqan malaman lokaci suka ce ba a ce ratqai ne ba saboda rataq ya koma matsayin masdar ratqan daga wato rataqa a larabci an gane ko ana cewa rataka yartuku mislu qa'ada yaq'udu ko rataka wato rataka yartaku mislu sa'ima yas'abu sai a ce ratqan shine abin da kasance dunkule fa fataqnahuma sai muka buɗe su domin kalima ta fataka ita ma tana bada ma'ana ta wato abin nan abin nan ana cewa wato fataka yaftuku ko fataka yaftiku fatakan shine sai muka bude su kamar da yazo cikin hadisi na ummu salama matan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin sunan tirmidhi an gane ko la yahrumu min ar-ridha illa ma fataqa al-am'a wa kana qabla al-fitar shayarwa wanda take sa mutun ya haramta ga mace ko haramcinta yake tafiya har zuwa ga ƴaƴanta shine ma fatat al'am'a abinda ya bude al'am'a a hanji wa kana qabla al-fitab kuma ya kasance kafin yaro ya kai lokacin da za a yayi shi da ya kai wannan shekaru biyu shikenan kowa ya sha wanda ba zai sa haramci yake zuwa gare shi ba bal ba wata riwaya ta zo ta ummu Aisha ummu mu'minin Aisha radiyallahu anha ta sahih muslim da goma ne yanzu aka baida shayarwa ta kina sai da mutu wannan hadisi shine na karshe ala ayyati hal dai mun kawo ma'anar rasqan suna haɗe fa fataknahu ba to nan ne shi big bang yace shi duniya gaba ɗaya ta kasance da rana da wata da tauraru da ƙasa da komi sun kasance abu guda ne haka Allah halicce su fa fataknahu ma sai muka buɗe su sai an samu explosion kamar yadda ya faɗa to amma waɗansu malamai suka ce kana ta rasqan sun kasance dunkule ƙasa ta dunkule ta maki sama ta dunkule sai ruwa suka je can sama da suka je can sama fafa ta kanahuma sai ruwa suka sabka sai kasa ta tsaki wanda alamomi ne tashi alkiyama mu ta bayanin wannan yadda tsiro yake zuwa ya kare ya mutu haka dan adam zai fito shi ba daga cikin kasa da haka fi doshi min ha khalaqnakum sannan ya girma ya mutu shi ba kuma Allah na iya tayar da shi waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a kana taratkan su ƙasa da sama ko ne sammai bakwai sun kasance haɗe ƙasai bakwai sun kasance haɗe fa fata kana huma sai an kai ƙasa bakwai sama bakwai waɗansu suka ce a'a kana taratkan suna game na an kalli jinsi jinsin ƙasa da kuma jinsin wato jinsin ƙasa da jinsin sama sun kasance haɗe fa fata kana huma sai mun ka buɗe su waɗansu suka ce kana taratkan babu sama da ƙasa fa fata kana huma sai mun ka halice su to wannan fassara ta nisa duk da ke dama babu su Allah ya halicce su ina fata mutum wasu kace kana taraskan sun kasance dunkule akwai duhu fa fataqnahu ma muka kawo haske waɗannan dukan fassarori suna da nisa amma dai Qur'ani ya isharar cewa alaka akwai alaka tsakanin sammai da kasai domin mi domin rana da muke gani volcan ana ganin wani nau'i ne na wato rana da ya kasance yana cikin ƙasa tabbar wani sinadari shi ne yake tashin hankali a bisa domin ƙasa wallahu ta'ala a'lam dan kwa lokaci yana tafiya kuma bu shiga cikin ilmul bihar ba bari mu aje ilmul ard sai mu shiga cikin ilmul bahar ilmin teku ilmin teku alqur'ani yayi bayani kansa albahru shine teku wani lokaci an ce albahru babban malami saboda yadda kogi yake da albarka da ba da amfani haka kogi yake yadda malami yake shi yasa amma an ka ce alhibru ko alhabru shi yana nufin babban malami ba sai ko ake nuhi ba in an ka gabatar da ha'ul akan ba'u jam'in shi albihar fi'ar kenan tekuna to alqur'ani da yazo zai yi bayani kan tekuna ya bada waɗansu mas'aloli masu ban mamaki matsala ta farko sai ƙur'ani ya ba da labarin yadda ruwan teku a sama yadda suke tafiya kuma a ƙasa yadda suke tafiya ashe tafiya biyu gare su na ɗaiki na biyu sai ba da labarin haɗuwar teku guda biyu kuma ya ba da labarin haɗuwar teku da tafci amma waye san wannan dole sai an ci gaba da bayani bari mu fito bayanin gwargwadon abin da lokaci ya bamu na farko mu je jantan zurhi a cikin suratul nur sai Allah ya bada labarin cikin teku akwai dukkai aw kazulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatun ba'daha fawqa ba'd Allah ya siffanta aikin kafirai sai siffanta shi da irin wani hali wanda tana yawa mu ganshi sai ce zulumat dufai fi baharin lujiyin a cikin kogi mai tsananin zurfi shine lujiyin yaghshahu mawjun wanda mawjun taguwar ruwa tozon ruwa ya rufe shi yaghshahu mawjun kuma wani ya rufe shi min fawqihi sahabun kuma akwai as-sahabu girgiji yasa ce zulumatun ba'daha fawqa ba'd duhu ne saman duhu idza akhraja lahu lam yakad yaraha ay idza akhraja lahu la yaraha yayi kusa ya gani amma bai gani shi ne bidan Qur'ani yake nufi anan da bincike yazo levrant scientific sai suka gano ai alqur'ani ya bada labarin cewa akwai duhu ashe duhun da yake da alaka da teku na farko akwai duhu na sama yanzu an kai duhu nan dole muga duhu yadda muke ganin duhu saman kasa haka duhu zai kai ga ruwa duhu na biyu in akwai girgije an samu na biyu duhu na uku duhun ruwa na maujin da maujin mauju na sama da mauju na ƙasa ashe suna ƙara ma teku duhu in mun ɗauki na teku biyu ne sai mu ce hudu an ka samu in mun ɗauki uku ne kuma sai a tsaya bakin nan kenan da na teku guda biyu matsayin guda suke tun da duk ruwa ne sai wancan na girgije sai wancan kuma na duhu yanzu da resharsu ta zo kuma sai aka gane bayan wannan a ce ana gane duhun teku ne da abubuwa guda bakwai in kana tahiya cikin teku za ka ga launi kala bakwai na ruwa alhali ko launi guda gare su saboda alaƙar ta da zurfin da ke ciki na farko abinda za ka fara gani allaunul banaftaji violet shi ne abin su kira purple na ingilishi shi ne ruwan teku in ka kalli suka kama violet idan aka ƙara tafiya aka ƙara tafiya sai kuma su canza kala sai su koma azrak blue ko blue idan aka ƙara tafiya aka ƙara tafiya sai su canza kala sai su koma akhbar shine abin da ake cewa vert anwa green idan ana tafiya ana tafiya bayan su zan aka zasu su zan asfar yellow shine abin da ake cewa wato john ɗorowa idan aka sai aka sai su koma ja launin burtukali daga burtukali ne shine kamar launin orange orange kenan ana nan ana tafiya ana tafiya bayan su zo orange in ka ƙara yin zurfi sai su koma maka ahmar jajaye ana nan ana tafiya in ka tafi sai su koma aswad baka jiki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zuwa teku ba bai da labarin teku ya an kai kawo da labarin to sai wadin suka ce ah to ai akwai matsala aka ce ni an kai suka ce to can an ce duhu uku ko hudu duhu uku biyu na teku tagowar wata sama da ta kasa ɗai kenan can kuma an ce na dare can kuma an ce na abin nan girgiji uku kenan sannan kuma na an samu guda bakwai launi guda bakwai to zulumat in an ce uku jam'i ne to amma zulumat nan bakwai haka za a yi sai malamai su ce babu matsala shi zulumat jam'in ƙilla ne yana iya ɗaukar uku sannan in mun ce zulumat waɗanda launi guda bakwai kuma zulumatun ne kuma in mun ɗauki uku muka haɗa da bakwai sun zan goma kuma jam'ul ƙilla zulumatu duka yana ɗauka daga uku zuwa goma duk ko ina ƙur'ani ya ce wani su muna gane wannan ku? to yanzu bayan wannan sai mu zo zuwa ga al'amwajin dakhiliya da al'amwajin alkharijiyya al'amwajin dakhiliya shi ne gudun ruwa tekutan da ƙasa dan ya ce min fauqihi mawjud min fauqihi sahab kina akwai taguwar ruwa tozo ruwa na sama ashe akwai can da cikin kasa karkashin teku ba a san da shi ba ya za a yi a gano shi sai qur'ani ya nuna iska shine yake tafiyar da teku wanda ke sama jirgin ruwa yana tafiya ne da ruwa da kuma iskan da ke saman kasa shi yasa Allah ce wa min ayatihi aljawari fil bahri kal a'lam in yasha yuskinir riha fayadhlalna rawakid ala bahri a cikin suratu ash-shura wa min ayatihi yana daga dalilan da ke nuna akwai Allah aljawari fil bahri kal a'lam aljawari ay as-sufunul jawar dan ba ana nufin jam'i jariya bane in bace te wato jiragen ruwa masu tafiya kal a'lam kamar babban duki in ya sha in Allah ya so yuskinin riha sai ya tsaye da iska fayazlalna sai su wayi gari rawakida jam'i na rakida tak ala zahari saman shi shi yasa sai suka yi yanzu da jirgin sama da jirgin ruwa sai mai tiyo ta ba da labarin su tashi su tashi ko su zo suke zuwa kuma sai ba da labarin karfin iskan yana da tasiri wajen tafiyarsa huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asif wa ja'ahum al mawj min kulli makan wa dhannu annahum uhayta bihim da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin cikin suratul yunus huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr Allah shi ke tafiyar da ku yake ba ku ikon tafiya a cikin teku da kuma bisa doron kasa hatta idza kuntum fil fulk har sai kuna cikin teku jirgin ruwa wajarayna bihim bi rihin tayyiba sai mu kawo musu iska mai kyau wanda take tafiya wa farihu biha sai a ji dadi in ma wajen turawa ne ai tashan giya ana zina tida zai rawa rawa wa farihu biha ja'at harihun asif sai rihun asifun tazu to wato shi rihin tayyiba kala biyu ne rihun asif kala biyu ne to shi wannan shi ke girgiza shi amma Allah bai ce za su halaka ba to biyun da sun kai saura suna can cikin wato suratu al-isra yake cewa am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaykum qasifan min ar-rih fayughriqakum bima kafartum ya turo muku qasif to shi qasif shine wanda in ya tashi ba yadda za a yi jirgin roko min girman shi ya kai labari shi yasa ya bambanta sunayen su akwai rihun tayyiba kala biyu akwai wato rihun asif kala biyu akwai qasifun min ar-rih kala biyu kuma yau scientific man iska wanda jiragen ruwa suke amfani da shi kala shi mun gane wannan ko din uwa to kenan abin da shahi ilmul bihar qur'ani ya bada labarin sai sai abin da yake da alaka da tantiki yanzu al'amwajin dakhiliya don a kanta za mu tsaisuwa ina ganin lokaci ba zai ba mu dama ba sai akwai wani babban masani na ruwa ana kiransa w.v. ikman ikman a-k-m-a-n a alif da ɗari tara min nafsan kaf shi ne ya fara gane akwai ruwan ƙasa suna da nasu tsari na tafiya ba ɗaya ba ne da tsari na ruwan da ke sama da ya faɗi wa magana ana nan ana nan sai aka samu kuma wani masani na ƙasar norvege ana kiransa nansen n-a-n-s-o-n shi ko sai ya yi tafiya yana daga cikin masu tafiya lokacin ganowar duniya sai ya tafi yanki na inda tsakiyar duniya take sai a wani yanki da ake kira timir sai yaggar jirage suna kiya mai tafiya akwai wuraren da in an kai ba su tafiya ashe lokacin da ake samun contradiction tsakanin ruwan sama da ruwan ƙasa tago ruwa ta sama ta ƙasa jirage ba su iya tafiya domin ruwan sai zama to yana cin karo da juna amma in suka ba hanya guda shikenan babu matsala a da ya faɗi wannan shi wannan ikman da ya faɗi wannan magana da farko ba a ba ta ƙarfi ba amma da wannan mutumin ya zo ya ba da labarin wannan abin shi nausin alif da ɗari takwas mil wisan wato 93 mil wisan 96 sai ya ƙarfafa magana ikman bayan ya fito da nashi bincike abin nafsan ka kenan babu nisa a kankanin su ana nan ana nan ana bincike sai an ka samu wani mutum da ake kira auto fasting auto o t t o pastin p e t t e r s o n shi kuma sai ya gano wani abu yanki na iyakar ruwa ta sweden sweden sai ya gano bugawar ruwa na ƙasa tana da alaƙa da hijirar da kihi ke yi a lokacin zafi lokacin zafi ruwan suna bugawa na ƙasa shi ke sa wasu sai kifayen su rinka hijira suna koma wancan kofi a ilimance wannan bincike ya an kai aka gane akwai mauji na saba akwai mauji na ƙasa kuma yana da tasiri wajen tafiyar ruwa in ba wanda ya halitta abin bai bada labari a wancan lokaci ina fata kuna fahimta abu na hudu da suka gano wannan sai suka gano akwai abin da ake ce ma ma'umur rab akwai jirage da ake kira sufunu tanqiba alin nafs jiragen ruwa wanda ke binciken annafs shine mai ko hetur ko esau mafi yawancin su cikin ruwa ana samun shi wasu manya-manyan itace da kuma wato inda kasusuwan mutane suke sannan kuma da cikin sahara nan ne ake samun mai mafi yawanci a duniya sai suka gano akwai wani su waɗannan jiragen suna da wani abu da suke kafawa su rinka jawo mai daga cikin ƙarƙashin teku kuna zanganin su suna da wani abu sama sai suka gano lokacin da ruwan suke bugawa ma'umul marbutun nafsi wannan abin wanda yake rike yake jawo mai idan waɗannan ruwa suka buga ana ganewa lokacin da teku take motsi daga cikin ƙarƙashin ƙasa abu na gaba sai suka gano cewa ma akwai abin da ake kira alghawasa su maren jiragen ƙasa masu taya cikin ƙarƙashin ruwa sai aka gano tasirin in wannan abin ya buga ba su iya tafiya balma wasu tsayawa suke yi balma wasu su ɓace radar bai ganin su wasu kuma sai sun tahe su ta rage karfi to idan da alƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba ya za a gane min fauqihi mawjun min fauqihi sahab al mawjud dakhili a gane akwai mawjud can cikin karkashin teku wa zai iya gano wannan to shine kuke ganin alkur'ani na bada labari shi yasa babban mai binciken nan kuma dokosto professor wanda ya kai shekara 21 yana research za mu zo bayani kan ijazul qur'ani akan shi tun da yanzu lokaci ba zai babu ba akwai guda biyu da mu bayani kan su ba na cikin suratul fatir da na cikin suratul fatir da suratul fatir da suratul furqan da kuma suratul rahman akwai bayani kan al-ijaz akan su wanda lokacin yanzu ba zai bamu dama ba na san minti biyar ko goma ba za su ba dama wacce nan ba za mu shiga ba sai karatu mai zuwa Allah kai mu za mu shiga cikin su shi ya sayan musulunta da ya zo ya bincike sai gano inda ruwa ba su haɗewa sai ya yi conference de press de press ya ce ya ga wani abin mamaki wanda duniya ba wanda ya shi aka ce ya ce ya ga inda ruwa suke kala biyu amma ba su haɗewa da juna sai aka ce yan gaba ne abu ne wanda cikin koran ya kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyu na abu ya ce fa sai sai sai fa an ka ɗauko koran an ka buɗa mai da tradition ya gani da yake mai bature dan bincike na dan kwankwansuna sai ya bar wannan conference de France tunda yayi kumya sai ya je wata kasa ya dauki Qur'ani mai tradition ya diba ga shi daina ya sai wata kasa duk inda ya yawo ya gano haka nan daina sannan ya sake wata conference de press ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal ma ina ganin haddace shi an ce ya musulunta bayan shi wanda ana ganin cikin ruwa ya mutu dan haka kenan da ba musulmi da musulmi mu da muke da technology da tura suna aikare samu amma mu ba mu da technology muna da qur'ani in sun gane kuma wuce akwai sun qur'ani kuma a zo a gane haka ne to ƴan uwa lokaci yayi mu da halinsa kuma gaskiya wanga maudu'i na tekuna eh ana iya karasa shi hadi a waje na babu matsala saboda in dai akwai lokaci to mu je gaba sai abin da ya shafi qur'ani a cikin suratu saba da suratu fatir ya yi bayanin haɗuwar teku da manyan-manyan abin ga tafkuna domin tafki daban teku daban kun ga nijar muna da teku plain amma ba mu da teku kwatar suna da teku to sai ƙur'ani yake ba da labari a cikin suratul furqan da saba wa huwa allazi marajal bahraini هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا أتكي سورة فاطر سيأتي وما يستوي البحران هذا عذب سائغ وهذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وي ألا شيني مرض البحرين يحدث مرض شيني أبن يتساقط تكين جونا فهم في أمر مريج haza azbun furatun ruwa guda biyu in an ce bahrain na ana nufin teku guda biyu amma ashe ba teku guda biyu qur'ani yake nufi ba sai ya fassara maka ce haza dai daga cikin su azbun ruwan shi tatacce na masu dadi furatun o potable wa haza milhun ijaz shi ko guda shi na da gishiri kenan sai aka gane ashe nan da tafki da tekuna domin ruwan teku gishiri gare su duk ruwan teku na duniya babu gishiri gare su haka ya faɗa kuma a cikin suratu wato abin nan fatir sai wa ma yastawi al-bahrani teku guda biyu su kama da juna ba hadha azbun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milkun ujaz wannan ruwan shi suna da dadi wannan ruwan shi ba su dadi sai aka gane na magana ne kan haduwar teku da plate to malamai da da Qur'ani yace wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ya sanya barzakhan shi barzakh shine shamaki obstacle ko wani abu haka to sai malamai suka yi magana waɗansu suka ce barzakh din nan shine ruwa da ruwa sun haɗu amma ba su haɗewa ma'ana suna cakuɗe da juna waɗansu malamai suka ce barzakhan a'a Allah ya hana haɗuwarsu mana a kenan Allah shine ya hana kenan ba su haɗu ba wasu malamai suka ce a'a abin da ke da barza shine wani hajiz ne amma mu ba mu gane shi da ido wanda suka ce a'a barzakhan shine kamar wato kasa ce Allah ya sanya tsakankanin su to in kasa ce Allah ya sanya ai nan dan adam zai iya gani da ido sa wasu suka ce a'a ba a ganin shi da ido kamar yadda abin da ke rike da sama in ma mun dauki fasarar ta ce akwai abubuwan da suka rike sama na abin nan jimshin kai bai kai da amarin sarau da hato shi ba ba ku ganin shi amma da ilimi ya fara ci gaba na bincike sai an ka gano akwai hijiran yanki ne mahjuran kuma shi hijiran yanki ne mai kariya mahjuran kuma mai kariwa to nan sai turawa suka gano a incike ilimi a ce tsakanin teku da kuma abin nan plan tafki akwai shamaki na ruwa wanda Allah ya sanya ruwa ne amma ba ɗaya suke da na teku ba kuma ba ɗaya suke da na tafki ba ɗari bisa ɗari domin ruwan teku suna da gishiri ruwan flame ba su da gishiri to sai aka samu ruwan da suna ɗauke da sifa biyu su ga su da gishiri gishiri kuma su ga su da mi ga su da wato daɗi sai ka rasa inda za ka saka su ashe su ne ake nufi ba a ganin su wani lokaci sai da satellite me yake nuna akwai wannan abin sai aka gane duk lokacin da almaddu wal jazur teku ta taru ko ta ja to wannan abin sai ya zama tun ruwan shi suna karuwa in teku ta buga shi sai ya dan karu kadan in ta jaye sai ruwan ta sulake shi kuma tabki ba a cewa yana buga jafafin shi in ya fara hokewa ya rage ruwa shikenan sai ruwan su rage abin nan su rage dadi amma kuma lokacin da yake faizan yake da faizan yana da cike sai zama tun ruwan shi kuma suna karuwa ya ake aka gano wannan kuma sai aka gane cewa dabbobin da ke rayuwa cikin teku ba su iya rayuwa cikin tsakiyar nan wannan wurin waɗannan ruwa waɗanda aka yi kuma ba su iya rayuwa can cikin tafki dabbobin da ke cikin tafki ba su iya rayuwa cikin wannan iyaka kuma ba su iya rayuwa can cikin teku an gane ko kuma dabbobin da ke rayuwa cikin tsakiyar nan ba su iya rayuwa cikin teku ba su iya rayuwa cikin iyaka shi yasa Allah ce hijiran ne mahjuran shi kariya ne kuma mai kariwa ne ya kare teku ya kare wannan kuma ya hana wannan to sai kuma aka gano dabbobi kaɗan ne nau'i na macizai da wani kiyi da ake kira silmon su kaɗai ne suke iya rayuwa cikin waɗannan iyakoki guda uku shi kuma wannan yana nuna kudura kawa kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam kun ga muna da kwantinan biyar ko shidda a wata fada ko bakwai a wata fada ko takwas amma akwai inda dan adam bai iya rayuwa yanzu ne da skimo ya an kasu nan mutuwa za su irin yankin kanada inda akwai kankara mu kai an kai mutan mutuwa za mu kaga ka ba haka ne sannan kuma yadda Allah halicce su dabbobi suna iya rayuwa cikin ruwa akwai dan adam wanda Allah halicce shi na iya rayuwa ko ina a duniya ko ina an ka kai shi haka kuma yadda Allah subhanahu wataala ya halicci waɗansu mutane ya halittu waɗansu dabbobi afuwar suna iya rayuwa cikin ruwa ne kawai kihi an ka kashe waje mizayi mutuwa ɗan adam an kashe cikin ruwa mizayi mutuwa kaga wasu dabbobi ba su iya rayuwa sai nan kamar yadda su ma can wani bai iya rayuwa sai cikin teku wani sai tsakiyar su wani sai kuma cikin abin nan tafki to haka kuma wasu dabbobi sai Allah ya ba su biyu irin su kumbus irin su waɗannan abubuwan na ruwa sai su hito bakin ruwa su yi wasa su ji daɗi kuma su koma kumbus kun san kumbus aiko sulhafa an gane ko ni a cikin kurkunu ko na san kurkunu mutane suka sani shi yana iya zuwa ya yawo kuma inda shiga cikin ruwa yana iya rayuwa in baka santa ba iku fusa mu a cikin wata ko abin nan dorina tana iya hitowa ta yawo ta ci abinci kuma tana iya kuma cikin ruwa ta rayuwarta Allah ya ba su wannan kenan ba wani abin mamaki bane da an ce an samu kishi ko macijiyon da ke rayuwa a bisa wannan abubuwa guda mun fahimci wannan da kyau ko to sai abin mu nukutan mu ta karshe game da wannan karatun shine a cikin suratu ar-rahman sai Allah ce marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhibani yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan marajal bahraini Allah ya hada teku guda biyu nan bai ce wannan ruwan shi na da dadi ba wannan ruwan shi ba su da dadi kenan nan yana magana teku biyu ne bainahuma tsakanin su akwai barzakhun shamaki la yabghiyani ba su ketare shi ya khruju minhu ma yana fitarwa daga gare su al-lu'lu wal marjan wasu suka ce a'a guda ne ake fitar da wato lu'lu gare shi malamai suka ce a'a dukkan su Allah yana fitar da lu'lu gare su don haka wannan fassara ta cewa daga teku guda ne ba gaskiya bane al-muhim ina ijaz yake anan sai aka gano tsakanin teku biyu akwai wasu ruwa waɗanda Allah ya aje tsakiyar su su waɗannan ruwan ba su canzawa ba ruwan teku waccan na ba ba ruwan waccan teku bane ya aka aka gano wannan a alif da 973 a mil wisan sosan kai ingila ta yi binciken ruwa a duniya an gane ko da ta yi binciken ruwa a duniya ta fara gane sirrin teku a duniya sai da ta yi istasiyon ta shata ruwa 312 don bincike sannan sai da sun kai shekara 23 suna bincike sai suka yi littafi mai volim hamsin mujallabi hamsin ana nan ana tafiya sai amerika ita ko ta fara nata bincike bayan ta samu cigaba a alif da ɗari tara da talatin da uku ita ko ta yi fiye da wuri ɗari ita ba ta yi bincike game da ruwan duniya a alif da ɗari tara da arba'in da biyu sai aka fara gane akwai iyakoki tsakankanin ruwa ka dibi tun tafka qur'ani bisu gane akwai iyakoki sai amin nafsan karuzu amin nafsan sosonde alif da ɗari da sittin da biyu a wannan lokacin suka gano cewa ruwan tekuna sun bambanta kuma akwai iyakoki waɗanda suke hana wani wata teku ta shiga cikin wata teku kuma ta sa kowace teku ta tsaya da matsayinta ba ta canzawa ta kiyaye kuma iyakokinta kuma ta kiyaye halittun da ke rayuwa can da can da sun shigo da sun kaji ba wurin su bane sai su koma wa ma yastawi al-bahran hadha aqwatu marj al-bahrain yaltaqi annan teku da teku na ake fice ya za a yi wanda bai taba karatu ba a duniya ya ba da labarin irin waɗanda abubuwa waɗanda yanzu ne scientific ma ake tabbatar da su to dan uwa wannan kaɗan ne kuma daga cikin abin da alkur'ani ya bayani mun ɗan tsatsakuro muku ne muku bayani a gurguje sai kuma karatunmu na gaba insha Allah ta'ala tana yiwa in i'jazul qur'ani tana yiwa yalla ina ganin yalla ko babi uku suka yi saura in Allah ya bada iko kidan da su yawa ba mu kare mu shiga sabon wani maudu'i in kuma sun ba su kare ba sai ayi hakuri har zuwa lokacin da Allah ya ba mu nasara dan ya kamata in dakanta abinda muka faɗa zaman tuni dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الله وبركاته